بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin asfa'ul musalli littafi wallafar الشيخ محمد صديق المشاوي عليه رحمة الله wanda muke karantawa wannan masallaci na Uthman ibn Affan masallacin Juma'a da ke nan unguwar Matsango cikin garin Azare karamar hukumar Katago yau muna yammacin 26 ga watan Aljuma da Tula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha shida ko sha bakwai goma sha bakwai da watan goma sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin kurakuran da ake tafkawa bayan an tsaya don fara sallah za mu tashi kuskure na goma sha ɗaya mukhalafatul imami fi ta'min saba wa liman wajen faɗin amin najidu kathiran minan nasi yukhalifuna al-imama fi ta'min mala yace muna samun da yawa daga cikin mutane masallata suna saba wa liman a wajen faɗin amin fa imma bi sabqihi ko dai rigayarsa, au bi ta akhirin ta'amini ba dahu, ko kuma da jinkirin cewa amin bayansa, wal afdal wal mustahabu fi zalika abin da ya fi falala kuma ya fi zama mustahabbi dangane da cewa amin almuwafaqatu lil jam'i bainal adilla shine dacewa da liman saboda in mun yi haka to mun haɗa dalilan gaba ɗaya mun yi aiki da su wannan batu da malam yake batu ne da ya shafi faɗin amin bayan kammala karatun fatiha suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da sahabbansa musamman a cikin sallah sawa'un mai sallah shi kaɗai ne ko kuma liman ne ko mamu a lokacin da aka yi karatun fatiha aka zo aya ta ƙarshe ghairil maghdubi alaihim waladdallin to sunna ce ga mai sallah yace amin wa in kana amin ba aya bace daga cikin ayoyin fatiha shi yasa idan za a karanta fatiha ba a cikin sallah ba to ba bukatar cewa amin ba sunnanta haka ba amma an sunanta cewa amin ga dukkan mai yin sallah sawa'un munfaridan kana au imaman au ma'muman ko mai sallah shi kadai ne ko shi liman ne ko shi mamun to mas'ala ta cewa amin mas'ala ce ta sunna a cikin sallah idan an kammala karatun fatiha to batun da malam yake a nan shine a lokacin da liman ya zo ƙarshen fatiha yaya amin ɗin mamu ya kamata ta kasance yaushe ne mamu zai ce amin lokacin da liman ya gama karatun fatiha sai malam ya kawo hali guda biyu wanda suke na kuskure hali na farko idan mamu ya riga liman cewa amin idan liman ya ce wala bolli mamu zai ce amin kafin liman ya ce amin tun liman bai gama numfashin aya ba har ma mu ya ce amin to wannan kuskure ne sannan hali na biyu bayan liman ya ce amin ya ce wala dhallin ya ce amin sai bayan ya gama sannan ma mu ya ce amin wannan kuskure ne idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhallin amin sai ma mu ma ya ce amin wannan kuskure ne lalle haka ne a aikin sallah wajibi ne mamu ya bi limamunsa yadda sai liman ya gama aiki sannan mamu ya fara aiki dukkan cikin ayyukan sallah na gabbai wajibi ne akan mamu wannan kuma shine asalin abin da ake nufi da koyi amma a nan wajen cewa amin to sunna shine da liman da mamu su faɗa a tare saboda a lokacin ne mala'iku ma suke faɗa liman yana cewa amin mamu yana cewa amin mala'iku suna cewa amin cikin sakan ɗaya ko biyu da za a ce amin a cikin wannan lokacin ne kowa yake faɗa ya gama da liman da mamu har da mala'iku tare ake yi shi ne aiki ɗaya a cikin sallah wanda aka sunanta wa mamu ya daidaita da limaminsa faɗin amin to batun da malam yake cewa mutane da yawa suna saba wa liman a amin yayin da ko dai suna riga shi faɗa ko kuma suna jinkiri sai bayan ya faɗa sannan su faɗa abin da ya fi falala kuma shi ne mustahabbi almuwafaka almuwafaka yana nufin dacewa abinda dacewa take nufi almusawa daidaituwa da shi da limamin su zama sun faɗi amin a daidai almuwafaka bi ma'ana an yuwafika imamahu ya dace da limaminsa inda qaulihi amin lokacin da limamin zai ce amin su faɗa tare قال الخطابي الإمام الخطابي عليه رحمة الله يتي معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين أي مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا الإمام الخطابي يتي ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza qala al-imam wal dhallin idan liman ya ce walazzallin faqulu amin ku kuma ku ce amin haka yazo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa innama ju'ila al-imamu li utamma bihi kadai an sanya liman ne don ai koyi da shi to sai yake faɗan ayyukan idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين إذا لمن يتي ولا الضالين فقولوا آمين توكتي آمين وشين الإمام الخطابي يتي أذن من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي نفيدا إذا لمن يتي ولا الضالين faƙulu amin ai ma'al imami abun nufi ku faɗa tare da liman hatta ya sa'a ta'aminukum wa ta'aminuhu ma'an har amin ɗinku da amin ɗinsa su auku tare domin da yake wala dhallin shi ba shi zai ba da aka ce idan liman ya ce wala dhallin ku ce amin ai shi in yace wala dhallin din ba shi zai ba shi ma amin din da yace kun ga kenan da zaran ya faɗa ku faɗa shi ma lokacin zai faɗa sai ku faɗa tare ba ce ba idza qala amin fa qulu amin ba haka aka ce ba ba ce aka idan ya ce amin kuma ku ce amin ba balle ya zama sai bayan ya faɗa sannan ku faɗa sai aka yi in ya ce wala dhalin idan ya ce wala dhalin aka ce ku faɗa shi ma lokacin faɗa zai da haka tare za ku faɗa yasa imam al-khattabi ya ce abin da ake nufi shine har amin ɗinku ya zama ta auku tare da amin ɗin liman wa amma qawluhu amma a cikin wani hadisi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ammana al-imamu fa aminu idza ammana aminu idan liman yayi amin ku yi amin haka yazo a wani hadisi idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan liman ya yi amin to kuma ku yi amin domin duk wanda amin ɗinsa ta yi daidai da amin ɗin mala'iku an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to yanzu a nan in kun kula wancan hadisin na farko idan liman ya ce wala ku ce amin wannan hadisin na biyu aka ce idza ammana aminu idan yayi amin ku yi amin ne za mu fahimta kaga can wala dhallin da zaran ya ce wala dhallin zar ce amin nan kuma da aka ce idan yayi amin ku yi amin zahirin sa me zaka fahimta sai bayan ya ce amin sannan ku ce amin to to shine wannan wannan alama ta karo ɗin malam khattabi yake so ya warware maka sai ya ce wa amma qawluhu idza ammana aminu amma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan liman yayi amin ku yi amin fa innahu la yukhalifuhu shi wannan hadisin bai saba wancan ba wala yadullu ala annahum yu'akhirunahu an waqti ta'aminihi kuma hadisin baya nuna cewa mamu za su jinkirta amin ɗinsu daga lokacin amin ɗin liman bayana nuna haka bane wa inma huwa ka qaulil qa'il kamar faɗin mai magana ne a larabawa idza rahala al amiru farhalu idan shugaba ya tafi ku tafi idza rahala al aminu amiru farhalu idan sarki ko idan gwamna ya tafi ku tafi ya'ani abun nufi idan akhadha al-amiru fi rahili ma'ana shine idan sarki ko gwamna ya kamma hanyar tafiya fatahayyu lil-iltihal kuma ku yi shirin kama hanya kun gane idan aka ce idan sarki idan sarki ya fito ku fito ana nufin idan sarki ya fito ya tafi sai bayan ya tafi sannan ku fito ko ana nufin ku fito da fitowarsa idan ya kama hanya ku kama hanya ana nufin idan ya kama hanya sai ya tafi kun tsinke tsakanin tawagar ku da tasa sannan ku fara tafiya ba nufin ku motsa da motsawarsa ba shakka yana nufin ku fita da fitarsa, ku kama hanya da kama hanyarsa, ku motsa da motsawarsa. Wa yadda zuhu zalika min ƙaulihi sallallahu Alaihi wasallam fi akirin hadis, kuma wannan ma'anar za ta fito fili daga faɗin annabi sallallahu Alaihi wasallama a ƙarshen hadisin, ya ce fa'innal mala'ika ta amin, domin mala'iku suna cewa amin. wa innal imama ya ƙulu amin shi ma liman yana cewa amin haka idan liman ya yi amin ku yi amin mala'iku ma lokacin suke cewa amin liman ma lokacin suke cewa amin kenan ku taru ku faɗa wasu malamin suka ce da wancan hadisin na farko ya ce idza qala wala dhallin faqulu amin idan liman ya ce wala dhallin ku ce amin wannan hadisin kuma sai ya ce idza ammana fa aminu idan yayi amin ku yi amin suka ce abin da za a haɗa tsakaninsu ɗaya ne yake fassara ɗaya. Shi wadda ya ce idan ya yi amin ku yi amin, wancan da ya ce idan kala wala dalil shi ke fassara shi. Domin da zaran an ce wala dalil lokacin faɗan amin ne, to sai ya zama abin da ake nufi da idan ammana ai idza balaga mawdi'at ta'min shine qauluhu wal dhallin abinda ake nufi da idan liman yayi amin ana nufi idan yazo gurin da ake cewa amin shine idan ammana ba wai idan ya faɗi amin ba idan yazo gurin da ake cewa amin ina ne gurin da ake cewa amin wal dhallin da haka idza ammana ai idza balagha mawdi'a at-ta'min idan ya isa gurin da ake yin amin shine idza qala wala dhallin da wancan hadisin ya faɗa da haka wannan idza ammana sai zama wancan hadisin na idza qala wala dhallin ya fassara mai ake nufi da idza ammana ashe ba ana nufin idan ya ce amin bane domin idan muka ɗauki wannan a matsayin idan ya ce amin to kenan ba za a aiki da wancan hadisin ba kai da aka ce maka in ya ce wala zalim ka ce amin kuma ya ce wala zalim din baka faɗa ba kana jira sai ya ce amin kaga baka aiki da wancan hadisin ba kuma ba a jefar da hadisi haka kawai ba a aiki da shi ba don haka ashe abin da ake nufi da idza ammana shine idan yace wala dhalli shine idan amana fa aminu to kuma ku yi amin to shi ma kuma an umarce shi da cewa amin liman yana cewa amin idan yace wala dhalli kuma kuna cewa amin idan yace wala dhalli haka malaiku suna cewa amin قال الألباني الإمام الألباني عليه رحمة الله يتشي ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام مال ألبانية ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه daga cikin abin da yake cika ma'anar amin yake cika falalar amin shine muwafaqatul imami fihi dacewa da liman wajen faɗan amin wa adamu musabaqatihi da kuma rashin rigayarsa wa hadha amrun qad akhalla bihi jamaahirul musallin mala yake wannan al'amari ne wadda mafi yawan masallata sun tauye shi fi kullil biladi allati utiha li ziyaratuha yace a duk garuruwan da Allah ya hore mun ziyartar su na tadda wannan wannan kuskura wa yajharuna fiha bitamin mamu suna bayyana amin a cikin sallah fa innahum yasbaquna al-imam yasbiquna al-imam suna riga liman yabtadi'una bihi qabla ibtida'i al-imam suna farawa da amin tun kafin liman ya fara cewa amin wannan kuskure ne da haka kuma mu ku fahimci yanayin yadda limamu ku yake yin amin غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin karanci yadda yake yin amin ɗinsa sai ku faɗa tare da shi kar ku zo ba ku karanta ba domin wani limamin waladdalli yana ba ta hakkinta na madda shida domin ba karanta limamin ka ba yana liyin ɗin bai gama ba kana amin kar ba karanta limamin ka ba baka jira shi ya gama waladdalli wannan kuma ya saba sunna sai ya gama wala dhallin sannan in ya gama wala dhallin ka ba shi dama ya yi numfashi da haka yana ɗaukan amin za ka ɗauki amin tare za ku ɗauka sai ku faɗa tare haka ake ba za ka jira sai ya faɗa ba sannan ba za ka faɗa kafin ya faɗa ba shi ne karatun kuskure na goma sha biyu allahnu fi kalimati amin kuskure a kalmar amin ɗin lahani lahani a kalmar amin lahani shine kuskuren faɗan abu to akwai waɗanda suke kuskure wajen cewa amin in kun kula ga ta nan a rubuce a cikin baka amin za ku ga alif ce wacce take da madda a sama alif ce take da madda a sama wadda a hakkin ilimin tajawidi irin wannan alif ana ce mata aliful badal alif ce ta badal saboda kanta akwai maddu na badal maddul badal kuma a ƙa'idar karatu na tajwidi ba a jansa sama da haraka biyu haraka kuma wata tazara ce taƙaitacciya ta jan madda a wajen malamin tajwidi wacce ita ake har haɗawa sai ta ba da ja a cikin kalma ko ta ba da ja a kan harafi ko ta ba da ja a cikin aya ko a ƙarshen aya kamar a a harka ɗaya ce a harka ɗaya ce to sai ka ƙara irinta sai ta baka harka biyu a a ɗaya ne a biyu ne a uku ne a huɗu ne haka da haka har ka samu biyar har ka samu shida wanda shine mafi ƙarshen ja da aka samu a karatun alkur'ani mafi ƙarshen ja da aka samu a karatun alkur'ani shine haraka shida an gane ku don haka a da i da u haraka ne a i u shi yasa galibi magana da muke yi za ka samu a kowane yare akwai madda kowane yare akwai madda musamman madda haraka biyu haraka biyu da ita ce magana take tastaƙimul kalam haraka biyu a hausan nan da muke yi an gane ku yawwa idan aka ce idan aka ce misali a idan aka ce a sunaye mu ce shehu misali afuwan shehu in mun ce shehu kaga she she hu hu haraka ce she haraka ce amma kun ga she ta fi hu tsawo kaga ka ce shehu za a ce ba kai daidai ba in ka ce shahu za a ce ba kai daidai ba ko ba ka ba in ka ce shahu ba ka faɗa daidai ba sai ka ce she ita kuma hudu da ka tsaya hu to ita hu ɗin harka ɗaya ce she ɗin kuma harka biyu ce an gane to wannan hu ɗin in ka ƙara mata irinta sai ta baka hu in ka ƙara ta baka hu in ka ƙara da haka da haka wadda take ƙaruwa shi sa kowane wasali haraka ne guda ɗaya asalin wasali da fataha da kasra da zamma asalin wasali haraka ɗaya ce a i o haraka ɗaɗɗaya amma dalili zai iya sa sai a goya kamar an ƙara wata harkar ce, amma a madda. To sai ka tsaya a samu haraka biyu. To wannan haraka biyu a kan alif shi ake cewa badal. A domin asali a a ne, a'a shine asali a'a alif ce guda biyu kowace da harka ɗaya a'a gama yana da nauyin faɗa to madadin ɗayar sai aka shafe ɗaya madadinta sai aka ƙara wasalinta akan ɗayar sai ya zama badal maimakon waccan ƙarin harka wato ƙarin wasali maimakon ɗaya arzikin da aka cire, maimakon a ce a'a, sai a ce a don a sauƙaƙe faɗa, an ɗauko wasalin ɗayar an ɗora wa ɗaya, sun zama tamkar biyu a haɗe. An gane? To tun da kuwa alif biyu ne, aka mai da su guda ɗaya, sai wasalin ɗayar ya ƙaru a kan ɗayar. To kaga idan ka ƙara fiye da wasali biyu, me zai bayar? Alif uku kenan ya bayar. A'a ne, don haka in ka ce a to ka ce a'a ka faɗa asali, amma in ka ce a to ka ce a a a a a. Kun fahimta? Don haka in kun kula wannan alif ta farko ta amin. alif ce badal to haka take ita harkar ta biyu kamar misali da na muku ne shehu in ka ce shehu za a ce wasa kake ba za a karɓe shi a matsayin ka kira sunan shehu ba sai da kawai kana wasa ne kana ilimi da haka za haka za ka bashi yadda yake sannan haraka biyu sannan min kukula min kun ga mimun ya'un nunun to wannan ya'un ta tsakiya a ɗaure take tunda mimun ɗin da ta zo kafin ta kasra ce da ita ita kuma wannan ya'un na ɗaure take ko to kun ga kenan ni ta jaya ni ni to so, abu biyu ne mutane suke kuskure shi jan mi shi kuskurensa ba wani yawa a ciki saboda saboda ai duk lokacin da madda ta zo ta kuma harafin da ya biyo bayan ta ɗaurarre ne to ya halatta ta fa harka shida don haka dan ka ce min tunda dai nun a daure take to jan wannan jan madan har zuwa shida ba zai zama da laifi ba kawai dai za a ce baka yi fiqhu ba idan baka yi la'akari da irin qira'an limamin ka ba ya kamata maddar taka ta yi daidai da maddar liman ta ƙarshen ayoyi idan yana yin haraka biyu ne arzil sukun kai harka biyu amin yana yin harka hudu ne kai harka hudu amin yana harka shida ne ka harka shida amin saboda me saboda ana son amin ɗinka da tashi su tafi tare idan ya zan ka wuce shi a madda a amin tunda shi ya ɗauko karatunsa da harkatai ne a arzuli sukun ko arba harakat arzuli sukun in ka tafi haraka shida to zai gama a barka kana ta yi idan kuma yana yin arba'a ne kai biyu za ka gama ka bar shi yana yi kuma ana so ku yi tare ne shine yake da kyau kai la'akari da yadda yake ajiye karshen aya saboda faɗin ka amin kaga aiki ya samu mamu kenan yanzu dole ya haƙura da tunanin kasuwa ya haƙura da lissafa lissafan cefa ne ya mai da hankali akan abin da ya kawo shi to kuskure bai cika faruwa amin kamar yadda yake faruwa kuskure bai cika faruwa amin ba kamar da yake faruwa a alif ɗin farko ta a da kuma ita mimun ɗin. Mimun ɗin in kun kula, kasra ne da ita ba ta da shidda, ba shidda a kanta, ba am a ba ta da shidda, amin, amin, babu shidda tsakanin alif da mimun, ba shadda. To shi ne a nan malam yake so, ya ja hankalinmu dangane da kuskuren da ake wajen faɗan amin yace wa hadha khata'un muntashirun bainal musallin wannan wani kuskure ne da ya yawaita tsakanin masu sallah fahum yamudduna maddal badal suna suna yin madda suna jan maddul badal sittata harakatin haraka shida kuma maddul badal haraka shida sai dai in sai dai in warshi sai dai in warshi ake sai dai yin awar shi ne limaminka yana yana yana yana yana yana maddul badal awar shi amma in ba haka ba ba ba maddul badal ba a mata haraka shida don haka a maddul badal ce to wasu ya mudduna maddal badal sittata harakatin suna jan maddul badal haraka shida amin kun ga yadda malam ya a rubuce ko kun ga yadda alim ta ta maimaituwa ba na ga muku ba wai ta ta maimaituwa to da in ka wuce biyu to abin da kake nufi kenan ka jera alfofi wa huwa khata'un lughawiyyun bayyin malam yace wannan kuma kuskure ne na luga a bayyane a bayyane saboda me saboda kai ta maimaita harufa ka yi ta maimaita harufa ne, kar ka ɗauka cewa wannan maddar taka batta da ma'ana, tana da ma'ana harufa kai ta ƙarawa. Fala ya muddu illa harakatai ne, ba zai yi madda ba sai kaɗai gwargwadon haraka biyu, amin, a shi ne haraka biyu, a shi ne haraka biyu. Wa kazalika tashdidul mim hakan nan daga cikin kurakuran shadda wa mimun amin kuskure ne wasu haka su idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai su ce amin har wani kaga yana limshe ido ya rike mimun ba a riƙe ta ba abin da ya haɗa ka da riƙe ta kasra ce da ita ba ta da shidda amin an gane ko amin ba amin ba ta da shidda wa huwa marwiyun an ba'd ahli al-lugha wa huwa da'if mala yace duk da an rawaito daga wasu malamin lugar larabci wa huwa da'if ma yace wannan da'ifi ne kuskure ne wa qala al-mutawalla abu amr al-mutawalla yace man qalahu hakaza batalat salatuhu duk wanda ya faɗi haka sallarsa ta ɓaci eh sosai saboda ya zo da wata ma'ana kuma ai in an ce amin wato masu nufa maimakon amin Allahumma stajib abin da ake nufi a wajen kenan amin Allahumma stajib Allah ka amsa mana in ka ce amin wani zance da ban kai man qala hakaza batalat salatuhu wanda ya faɗi haka to sallarsa ta ɓaci afuwan mutawalla Muhammad ibn Ahmad mutawalla ba Abu Amr mutawalla ba Muhammad ibn Ahmad mutawalla yace man qala hakaza batara salatuhu duk wanda ya faɗi haka sallarsa ta ɓaci kuskure na sha uku tikrarul fatihati maimaita fatiha maimaita fatiha nasma'u kathiran minan nasi yace muna jin da yawa daga cikin mutane yukarriru qira'atal fatihati yana maimaita karatun fatiha akthara min marra sama da sau daya khassatan fi rak'atayn al-akhiratayn musamman ma a raka'o'i biyun karshe masu akwai masu maimaita fatiha musamman a raka'o'i biyun karshe saboda suna ganin fatiha ɗaya ta musu kaɗan. Wa huwa mukhalifun lima sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam. wannan kuma ya saba abin da ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa hadha madhhabu jumhuril ulama wannan shi ita ce mazhabar jamhurin malamai cewa ba a maimaita fatiha wato maimaita fatiha a cikin raka'a idan da gangane yana da hatsari domin yana bata sallah kar a kalli fatiha a matsayin kawai karatun alkur'ani ne karatun alkur'ani kuma fakar umma ta yassara min alkur'ani da haka duk abin da aka karanta na alkur'ani alkur'ani a sallah baya ɓaci ba haka za a kalla ba a kalli fatiha a matsayin rukuni ce daga cikin rukunan sallah matsayinta a cikin sallah ya wuce matsayin karanta alkur'ani domin shi karanta alƙur'ani ko ina ka karanta a cikin alƙur'ani a sallah ya yi kuma ko tura ka fara baka gama ba kai ruku'u ya yi amma ita fatiha sai ka karance ta gaba ɗaya ba ka karanta wasu ayoyi ka bar wasu ayoyi ba zai yiwu ba sannan bai yiwuwa ma ka karanta ka batta a wata raka'ar baka yi ba sannan idan za ka yi sallah raka'a hudu to kowace raka'a sai ka karanta wannan fatiha don haka ita halinta daga cikin ayoyi daga cikin surorin alkur'ani a cikin sallah halinta wani hali ne na daban ba irin na sauran surorin alkur'ani ba don haka ita matsayinta za ka kalle ta a cikin sallah a matsayi irin na suruku'u da sujada ai ban ban yi tsammanin cewa da hankalinka da wayanka zaka ga cewa maimaita ruku'u ba wani abu bane duk mai hankali mai wayo ya san cewa maimaita ruku'u a cikin sallah aibu ne ka yi ruku'u ka dago daga ruku'u sai ka ce kai bari in ƙara wani mai hankali mai wayo zai haka a ai da sai ka ce a ruku'u ai baya ɓaci a sallah ko uku mutum ya yi ko hudu ai duk ruku'u ne na san ba za ka yadda kai biyu ba ɗaya ake yi to ka kalli fatiha a cikin sallah kamar matsayin ruku'u idan maimaita ruku'u a cikin sallah kana ganin aibu ne zai ɓata sallah za haka maimaita fatiha zai ɓata sallah shi yasa a wajen malamin fiqhu duk wanda yayi kuskure da mantuwa ko da rafkanuwa ya maimaita fatiha a cikin sallah zai yi ba'adi kamar wanda ya yi kuskure ne ya yi sujjada uku zai yi ba'adi kamar wanda ya yi kuskure ne ya yi sallama bai gama sallah ba saboda girman sallama yana yin ta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai aka ce subhanallah a raka'a ta biyu sai aka ce subhanallah sai ya miƙe gashi da raka'a ta biyu ne dama gurin zama ne tahiya ce dama gurin tahiya ne kuma yayi amma sai yayi sallama bai kuma yi magana ba sai ya miƙe ya kawo raka'a ta uku ya kawo raka'a ta hudu ya zauna yayi tahiya to idan yayi sallama sai ya sujada biyu saboda wacce sallamar da yayi yana raka'a ta biyu girmanta sallah ba za ta ɗauka ba sai an mata gyara. To haka fatiha take. To fatiha rukuni ce, ruku'u rukuni ne, sujada rukuni ne, sallama rukuni ne. To shi yasa wanda ya maimaita fatiha don wasu haka takan faru da su. Sai maimaita fatiha da kuskure da rafkanwa. ya yi ta kuma sai ya sake maimaita ta to idan mutum ya ji ya sake maimaita fatiha karo na biyu to ba ji ta kama shi saboda fatiha rukuni ce ya maimaita rukuni amma inda zai yi kulhuwa sai ya maimaita kulhuwan a cikin raka'ar ya sake maimaita wata kulhuwan a cikin raka'ar ba komai ba komai ya yi kulhuwa bakwai a raka'a daya ba komai idza jaa biyar a raka'a daya ba komai falaki bakwai a raka ɗaya nasi bakwai a raka ɗaya in dai ba wani itiƙadi ya yi ba idan ya yi wani itiƙadi ne da mutu ya zo da bid'a amma idan haka kawai dan ya tsawaita tsayuwarsa ne ya ta maimaita su bashi da wani karatu sai wannan ba komai amma fatiha ba zai ta sau ba dan yayi ta sau biyu sai yayi sujjada rabkanwa in kuma da gangan ne ya bata sallarsa domin ba a ƙara rukuni da gangan kuskure na goma sha hudu istihbabu sukuti ba'da al-fatihati mustahabbancin shiru bayan fatiha kuskure ne cewa idan liman ya yi fatiha, mustahabbi ne ya yi shuru kafin ya fara karatun sura, an batan wannan da sunan mustahabbi mala ya ce kuskure. Mala ya ce, Wastahabba sukutu ba'ada قراءة الفاتحة لتمكين المأمومين من قراءتها كثير من الأئمة في معظم البلدان والأقطار Malam ya ce, Kafiru minal a'imma, da yawa daga cikin limamai fi mu'zamil buldan a mafi yawan garuruwa wal aqfari da alƙaryu istihabbas sukuta. Da yawa cikin malamai waɗanda suka mustahabbantar da shiru ba da ƙira'atul fatihati. bayan karatun Fatiha litamkinil ma'amumina min qira'atiha domin ba wa mamu damar karanta ta in fassara akwai kan gaba kan baya ko sai dan fara fassara karshen karshen karatu karshen jumlar sannan dawo farkonta yawa saboda shi a larabci istahabba sukuta ba'da qira'atil fatihati litamkinil mu'mina min qira'atiha haka ne a larabci zai fara amma mu a fassara fasarar ba za ta faru da ba za ta fara daga wajen ba kasirun min al-a'immati fi mu'zamil buldani wal aqfari istahabba ko istahabbu ha yawa da yawa daga cikin limamai a mafi yawan garuruwa da alƙaryu sun mustahabbantar da shiru bayan karatun fatiha litamkinil ma'mumin domin ba wa mamu dama min ƙira'atiha na karatun fatiha su ma, samu dama su ma su karanta fatiha. Wa zahaba ila zalika shafi'iyyatu, mazhabar shafi'iyya sun tafi zuwa ga wannan fahimta, cewa idan liman ya karanta fatiha, to ya ba mamu dama su karanta fatiha ta hanyar yin shiru, sina su karatu. Mala ya ce, Wala dalila alaihi ta koma bihi hujjatul istihbab. Mala ya ce, Babu wani dalili akan haka kuma, wadda hujjar mustahabbanci za ta ginu a kai, hujjar mustahabbanci za ta ginu a kai, sai ya kawo wasu hadisai. Wa amma hadithu samurata radiyallahu anhu, allazi asbata fihi saktataini fihi tafsir. Yace amma hadithun samura حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي أثبت فيه سكتتين وأن أولا حديث ne ya tabbatar da shiru biyu na manzo Allah sallama a cikin sallah in ya fara sallah yana da shiru guda biyu a cikin karatu fihi tafsil malam yace akwai bayani akan akansa daki daki li'annahu qad ikhtalafa 'ala al-hasan fi tahdid as-saktatayn domin an samu saɓani akan rawi akan rawi daga cikin ruwa na hadisin alhassan alhassan albasari fi tahdidi saktataini wajen rawaito guraren guraren shirin da ina da ina ne an samu saɓani wa akwaha wa arjahuha mafi ƙarfi mafi rinjaye na ambaton wuraren riwayatu ash'as allati tabahu humaydun alaiha riwayar ash'asu wadda humaydu ya biyo bayansa wato yazo da irinta da lafazin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu saktataini wannan sallama ya kasance yana shiru shiru guda biyu sai sai sai aka yi bayanin guraren idza idza taftaha idan ya bu idan zai buɗe sallah bayan kabbara harama kenan idan staftaha idan zai buɗe sallah wa idza faragha min alqira'ati kulliha da kuma in ya gama karatu gaba daya kunga babu babu bayan fatiha kenan idan yayi kabbarar harama kafin ya fara karatu shine idza staftaha idan yayi kabbarar harama kafin ya fara karatu yana shiru wa idza faraga min alqira'ati kulliha haka idan ya gama karatun sura gaba daya kafin ya ruku'u wa amma riwayatul lati warada fiha as-saktatu ath-thaniya as-saktatu ath-thaniya amma riwayoyi da shiru na biyu ya zo a cikinsu ba da ƙira'atul fatihati cewa bayan karatun fatiha ne, faƙaɗi tulifa fiha ala ruwatiha. Waɗannan riwayoyi an samu saɓani a kan marawaitan wannan hadisan, wahiyya marjuhatun lilistilafi, don haka riwayoyin an rinjaye su saboda saɓani mai yawa da ke cikinsu, wacce farrod da kuma saɓa wa ƙwararro, saɓa wa amintattu. shine at-tafarrud wa qala tirmidhi al-imam tirmidhi yace wa huwa qawlu ghayr wahidin min ahli al-ilm wannan shine ra'ayin mutane da yawa idan tirmidhi ya ce ghayr wahid yana nufin malamai da dama yawa wannan shine ra'ayin malamai da yawa ra'ayin mutane da yawa daga cikin malamai yastahibbuna lil imami sun so ga liman an yaskuta ba'da ma yaftatihu salata yayi shiru bayan ya bude sallah wato bayan yayi kabbara harama wa ba'da al-faragi min al-qira'ati yayi shiru kuma bayan ya kammala karatu kafin ya ruku'u wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq wa ashabuna wannan ra'ayin shine ra'ayin imam ahmad dan hanbali kuma shine ra'ayin ishaq ibn rahwiya wa ashabuna da kuma ainihin wato malaman mummuwa ji tirmidhi wannan mas'ala da malam yake magana akan ta mas'ala ta shiru bayan karatun fatiha kafin karatun sura wa in kana malam ya ambaci wani sashe na madogarar masu wannan fahimtar bai ambaci wani sashe ba sashen da malam ya ambata kun je bayani a kansa shine in dai don a dalilin hadisi ne da ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana shiru guda biyu, shiru bayan buɗe sallah kafin fara karatu, da kuma shiru bayan karatun fatiha kafin fara sura. Malam ya raunana wannan riwayar ya raunana wannan fahimtar, ya ce wannan hadisin zancen da ya fi inganci shi ne, manzon Allah sallama yana shiru a karatunsa a gurare guda biyu wannan haka ne amma sai dai guraren bayan kabbarar harama ne kafin karatun fatiha da kuma bayan kammala karatu kafin ruku'u wannan shi yafi inganci amma bayan fatiha kafin sura malam yace sabani yayi yawa akan kawo wannan gurin kuma zance zance mafi inganci shine an rinjayi wannan wannan riwaya an rinjayi wannan fahimta to wannan ita ce shine dalilin da malam ya ambata na masu wannan ra'ayin amma da yawa daga cikin masu wannan ra'ayin ba wannan ne kaɗai dalilinsu ba daga cikin dalilansu akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sai suka ce wannan ya game da da liman da mai sallah shi kadai da mamu duk wani mai sallah in bai karanta fatiha ba bai da sallah sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi sallamar bakinsa tawagar da suka zo wajensa suka yi kwanaki suka koyi karatu da ibada su Malik ibn al-Huwairith da za su tafi sai ce idan kun koma gidajenku ku naɗa shugaba ku yi liman waninku ya kira sallah ku yi sallah kamar da kuga ina yin sallah suka ce to manzon Allah sallama kuma bai taɓa sallah baya karatun ba karatun Fatiha ba da haka duk mai sallah zai yi sallah irin yadda manzo Allah sallama yake sallah da haka zai yi karatun Fatiha masu wannan ra'ayin suna da ra'ayin cewa mamu dolansa ne zai yi karatun Fatiha idan limamin sa yana karatu a sirrance to shi ma zai yi Fatiha sa baki alaikum ba babu tashin hankali idan limamin sa kuma yana karatu a bayyane to dole sai dai ya tsinci guraren da liman yake shiru ya karance tasa fatiha suka tilasta wa limamu karatun fatiha a duk lokacin da ya samu wato wato shiru na liman gabanin a ce liman yayi yayi ruku daga fara karatunsa ya samu mamu ya samu ya karanta fatiha to akwai limaman da suke da wannan fahimtar don haka idan sun yi shiru tsakanin kabbar harama da fara fatiha sai su yi shiru tsakanin fatiha da fara sura sai su yi shiru tsakanin gama sura da ruku'u saboda mamu ya samu damar karanta fatiha a waɗannan sakatat ɗin sannan wasu mamun kuma suna da wannan fahimtar cewa lalle lalle sai sun karanta fatiha haka idan limaminsu bai ba su wannan damar ba ya sa su a cikin haraj ya sa su a cikin kunci da haka akwai mamun da suke da bukatar liman ya ɗan yi shiru don ya ba su dama su yi karatun fatiha. To lura da cewa akwai masu wannan fahimtar, shi yasa wasu limaman suke yin shiru domin masu wannan fahimtar su karanta samu dama su yi karatun fatiha. Shi yasa in kun kula malam anan bai hana shirun liman tsakanin karatun fatiha da fara sura ba. mustahabbanci ne ke kuskure ganin abin mustahabbi ne dogaro da wannan hadisin kuskure ne kenan inda liman zai yi don masu ra'ayin karatun fatiha su karatun su na fatiha to wannan ba laifi bane akwai wannan fahimta shi yasa malam yace shine ra'ayin shafi'iyya hatta a mazhabar hanbaliyya ma da yawa suna da wannan ra'ayi da yawa suna da wannan shi yasa idan ka je ka masallatan harami ba kuma iya harami ba duk masallatan Makka da Madina ko ka ce masallatan Hijaz waɗanda suke riko da masabar hambaliya to za ka samu limamansu idan sun karanta fatiha suna saurarawa gabanin a ce sun yi karatun sura saboda bawa mamunsu damar karatun fatiha a wuraren da suka shiru saboda mai saboda an hana liman yana karatu kai ma kana karatu an hana liman yana karatu mamu ma yana karatu sai dai idan liman ya yi shiru sai mamuma ya shiru wa in kana wannan fahimtar fahimta ce wacce cikin ta akwai takallufi akwai matsawa kai akwai matsawa kai domin me domin mamu idan aka ce zai raba fatiharsa kashi uku idan liman yayi shiru bayan yayi kabbar harama wanda a lokacin shi ma mamun kamata yayi addu'ar buɗe sallah shirin da ake addu'ar buɗe sallah ake amma bai yi ta ba ya shagala da karatun fatiha liman ya fara karatu kai ma mu baka gama karatun Fatiha ba ka ja kai shiru dolan ka sai liman ya fara karatu ka kiyaye aya wata aya ka tsaya sai liman ya gama Fatiha in yayi shiru sai ka dora daga yadda ka tsaya Fatihar ka yana fara karatun sura sai ka shiru sai ka kiyaye yadda ka tsaya sai liman ya gama karatun sura kafin yayi ruku'u sai ka karasa Fatihar ka kun ga akwai matsawa kai akwai matsawa kai ya yi kama da cewa wannan abun ba ya umarni da shi ba shari'a to amma wasu ba sa daddara ba sa nutsuwa in ba sun yi hakan ɗin ba don haka ganin cewa mustahabbi ne a yi shiru tsakanin fatiha da sura malam ya ce wannan kuskure ne musamman idan an dogara ne da wannan wannan hadisin na samura kuskure na goma sha biyar alƙira'atu khalfal imami fil jahariya karatu a bayan liman fil jahariya a sallah da ake bayyana karatu kuskure ne karatu a bayan liman a sallar da ake bayyana karatu kuskure ne wa hiya min akhta'il musallin al muntashira yana daga cikin kurakuran masu sallah kurakuran da suka yadu wal qira'atu khalfa al imami fi salati al jahariya mansukha mala yace karatu a bayan liman a sallar da ake bayyana karatu mansuha wannan karatu an soke shi karatun mamu a bayan limami da yake karatu a bayyane an soke wadhalika hina man sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-salati hakan ya faru ne wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallah jahara fi halqira'a sallar da yake karatu cikin ta a fili fa qala sai yace hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan shin wani dazu cikin ku yayi karatu tare da ni hal qara'a ma'i minkum ahadun shin wani yayi karatu daga cikin ku tare da ni anifan dazu muna sallah fa qala rajulun sai wani mutum yace na'am ana ya rasulullah yace eh ni ne ya ma'aikin Allah nayi karatu fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzon tsira alaihi salatu wassalam yace inni aqulu mali unazi ni ina cewa me yasa za a rinka ja'in ja da ni haka ya zo a wani hadisin mali unazi'ul qur'an a wata riwaya me yasa menene yasa ake ja'in ja da ni a karatun alqur'ani ina karatu kana karatu yasa a cikin hadisin innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi sai ce wa idza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu kun shiru gini akan fadin Allah subhanahu wataala وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إذا أنكرت القرآن فكس كنوا كما كيشروا جن أجكنكم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتشي فانتهى الناس عن القراءة دقنان سيمتاني suka hannu daga yin karatu ma'a Rasulullah sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahar Rasulullah sallama bil qira'ati cikin duk abin da manzon Allah sallama ya bayyana karatu a cikin ta na sallah hina sami'u zalika min rasul sallama yayin da suka ji haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imam sai kuma suke karantawa fi anfusihim a cikin zukatansu sirran a asirce fi ma la yajharu fihi al-imam cikin abin da wato liman bai bayyana ba wannan magana ta Abu Hurairah ta zo cikin musannaf na ibn abi shaiba malam albani ya inganta ta cikin irwa galil ma'ana dai abu huraira shi ma ya tafi akan fahimtar cewa in dai liman yana karatu a bayyane to an hana mamu yayi karatu ko a cikin zuciyarsa ne zai kasa kunne ne ya saurari liman amma idan yana karatu a asirce to mamu zai yi karatu ko dan ma ya ɗebe kansa kewa saboda limaminsa ba karatu yake ba balle ya saurari abin da liman yake to shi ma sai ya shagala da yin wannan karatu amma a cikin zuciyarsa qala shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala fi fatawa fil fatawa al kubra shaykhul islam taymiyah Allah ya masa rahama yake cewa wa huwa qawlu aktsari salaf wannan kuma shine ra'ayin mafi yawan magabata annahu idza sami'a qira'at al imami cewa idan mamu yana jin karatun liman an sata to sai ya shiru walam yaqra ba zai yi karatu ba فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته دومين استماعه سورارنسا لقراءة الإمام قراءة الإمامنسا خير من قراءته يا في قراءة الهير يا سورار الإمامنسا يا في الهير سمد الشيء قراءته وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه أما إذن بايا جن قراءة الإمام to sai yayi karatu a cikin a cikin ransa fa inna qira'atahu khairun min sukutihi domin karatun sa a wannan lokacin kuma ya fi shirun sa alheri ku duba in yana jin liman sauraron liman ya fi karatun sa alheri in ko liman a surrance yake karatu to karatun sa shi ma mu ya fi shirun sa alheri wa hadha qawlu jumhuril ulama'i kamalikin wannan shine ra'ayin jamhurin malamai musamman ma imamu malik ibn anas imamu darul hijira wa ahmad ibn hanbal da kuma imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a wa jamhuri ashabina kuma da kuma jamhurin malamanmu wa ta'ifatin min ashabi shafi'i da kuma wasu daga cikin malaman mazhabar shafi'iyya wa abi hanifata da malaman mazhabar malaman wato ɗaliban abu hanifa wa huwa al-qawl al-qadim li shafi'i kuma shine tsohon ra'ayi na al-Imam Shafi'i wa qaul Muhammad ibn al-Hasan kuma shine ra'ayin Muhammad ibn al-Hasan babban almajirin al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man wannan shine karshen abin da zamu tsaya akan sa yau muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka yi daidai abin da ne kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولينا cewa da fatan alkhairi ina neman addu'arka da ta sauran jama'a Allah ya biya min bukatuna Ubangiji Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi ya sauƙaƙe maka al'amuranka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin dukkan abin da ya baka tare da mu baki ɗaya wannan kuma yana cewa yana neman addu'a akan karatunsa na alkur'ani mai girma Allah ya ƙara masa dagewa da juriya da haƙuri yace kuma suna jarabawa sa su addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya baka hakurin da juriyar na karatun alkur'ani kuma ya arzuta ka da haddasa da kiyaye shi da kuma tadabburin sa sai ka yi hakurin kuma sai ka jure sai ka dage kuma sai ka raba shi da waɗansu shagulgula wani lokaci wasu suna ganin karatun alkur'ani suna suna yi suna yi amma baya yiwuwa adda suna yi suna amma ba ta zama sai suke zargin rauni na ƙwaƙwalwa sai suke zargin rauni na halitta alhalin da yawa ba haka ba ne alƙur'anin ba su masa yadda yake bukata ba ne idan ka masa yadda yake bukata insha Allah ta'ala za ka ga yadda kowa yake aka kai ma za ka yi lokaci yake bukata kuma yana bukatar mai da hankali kuma yana bukatar a raba shi da wato shagala a raba shi da duk wata ɗawainiya da za ta iya hana a yi masa yadda yake so shi kuma yana da alkawari idan an masa haka to idan ya samu idan ya samu zai barka kai hidimominka kuma yana tare da kai amma shi ma ka masa kafin ya maka alkawari amma kana haddar alƙur'ani kana waɗansu abubuwa na hidimomi baka bar komai ba in kasuwa ce kai ɗan makaranta ne ka tafi tun da safe makaranta har yamma ana makaranta ana physics ana geography ana wane ne an dawo da daddare an gaji an je tsakanin magariba da isha ne ka samu dama ka ɗan leka alƙur'ani ka zo da safe bayan sallah asuba ka yi assignment ka tafi makaranta baka ce kana hadda ai sai ka bari sai ka gama physics din naka sai ka samu shekara ɗaya da rabi ka zauna ka yi masa shi ma amma kana cikin wayannan hidimomin naka ai ba za ka yi haddar alkur'ani ba sai dai ka tisa eh kai babbaku kai farfaru ka yi tilawa ka yaƙi da jahilci in ka samu lokaci sai ka zauna kuma sai ka yi hadda abin da ya kamata kenan sannan ya ce a sa su addu'a za su fara jarabawa to ubangiji Allah ta'ala a suna jarabawa ne ma Allah ya ba ku nasara ya kawo muku da sauƙi yake cewa idan sallah mai raka'a hudu daga ciki biyu suka wuce wa mutum to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a To, duk dai zuwa ƙarshe abin da dai yake nufi kenan. To, yanzu ni ma tambayar ka zan yi, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ana tsere masa a sallah ne? Ewar, a tsammanin ka manzon Allah yana zuwa a sahun ƙarshe yana ciko sallah, waye limamin? To abin da aka samu daga manzan Allah salama ba wai shi ne yake cikowa ba, cewa ya ce idan ɗayanku zai je sallah ya je a cikin nutsuwa, abin da kuka riska ku sallata, abin da ya kubce muku ku ciko, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka riska ku sallata abinda ya kufce muku ku ciko to bayan malamai sun yi zantuka akan hadisin da ɗan uwansa da wata riwaya da ta zo da wa ma fatakum faqdu bayan malamai duka sun yi masu tarjihi sun yi tarjihi masu talfiki sun yi talfiki zance mafi inganci shine cikawa ake ba ramawa ake ba don haka wanda ya zo ya samu an yi raka'a biyu a sallar isha sai ya samu biyun ƙarshe to su ne biyun farko a sallarsa ba zai dubi limaminsa ba ne zai dubi kansa ne shi yanzu ya yi biyu amma shi farko ne a wajensa ko ƙarshe a wajen liman da ya ƙarshe ne amma shi a wajensa farko ne don haka na ƙarshe zai kawo na ƙarshe zai kawo a wajensa inda yanzu shi yanzu ne ya biyu ya sai kawo biyun ƙarshe ya biyun ƙarshen isha suke to su zai su zai wani zai iya ji a to yaya na liman fa fatiha zalla yayi kuma karatu a sirrance ni ma na tashi na yi fatiha zalla karatu a sirrance na ruwanka ba haka ake kai ba banda karambani ba me yake kai da wannan abu nan ba ce aka yi idan ka zo ka samu liman yana ruku'u kai ma kai ruku'u ba kuma in kai ruku'u kuma ka samu wannan raka'a ba da kai aka yi fatiha ba ba da kai aka yi sura ba ba da kai aka yi tsayawa ba amma an baka ita to ba masu abin ne suka baka wannan ruwanka zaka zo kana cewa kai bai maka ba don haka biyun ƙarshe za ka yi wannan ya ce tambayarsa ita ce shi ne ya samu raka'a ɗaya a sallar magariba to idan zai cikato wanda ya kubuce masa yaya zai rama su wannan sannan kuma idan limamin da kake bi baya cewa amin to ya za ka yi to tambayarka ta farko amsarka irin ta wancan ne wal'alla idan ka fahimci amsar wancan to yanzu ba sai na maka wani tafsiri ba amma tun da misalin da ka kawo na magariba ne wal'alla ba lallai ne ka iya ɗaukan waccar fatawar ka ɗora ta akan magariba ba amma dai in ka nutsu in ka iya mas a makaranta duk ɗaya ne cikatawa aka ce kai kai da ka zo da magariba ka samu raka'a ƙarshe a wajen limanci raka'a ƙarshe kai a wajenka raka a farko ce to in ka iya sallah in dai ka iya sallah aka ce maka yanzu raka a farko kai ta magariba saura maka me saura maka ta biyu yadda ake ta biyu magariba sai ka zauna kai ta iya inda ta biyu kai sai ka miƙe sai kai ta ukun magariba ta ƙarshe kenan shine fatiha zalla a sirrance haka abin yake a to tambayar ka ta biyu kuma idan liman baya cewa amin to na ruwanka da shi ina ina cewa wala dhallin to in dai ya ce wala dhallin kai ya kawo ka ba abin da ya dame ka kuma da yanzu karatun da ake shine idan yana faɗa kar ka riga shi kar kuma ya faɗa ka tsaya kana suku suku ku faɗa tare amma idan baya faɗa wannan kuma shi ya jiyo sai dai ba ya kawo ka ba sai ka faɗa kai sai ka faɗa sai ka fita sabgarsa babu wani abu a cikin wannan insha Allah kai dai a gare ka Allah subhanahu wataala ba mu lafiya da zama lafiya arsa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mutum Allah ka gafarta musu Allah ka amintar da mu a gidajenmu da hanyoyinmu da gonakanmu da wuraren ayyukanmu da wuraren sana'o'inmu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احب حوزه الدين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم